إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين bashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke ungul karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau na juma'a goma ga wata na Rabiu Thani hijira shekara 1444 wanda ya dace da hudu ga watan 11 2020 a darasinmu da ya gabata mun kawo ƙarshen suratul qasas kenan sha Allah yau za mu tashi farkon suratul ankabut kayan Allah ma yusu za mu ɗan karanta tambayoyi illayen wa tambayoyi suna yawa alhali ba hilin tambaya ba ne naka za mu tattata tambayoyin saura dai mutum shurara a radiyo shirinmu na tambayoyi a ta farko bayani da aka yi sati da ya gabata na hana askin rabin gashi a ban rabi to shi iya tambaya shi ma'aski ne an an zo ya zai yi kurin kakkari shi na musa da abin da shari'a ta hana kenan ba a neman kudi da shi zai misali wanda ya san saudiya an kai wajen ma'aska wanda suka fahimci addini mutanen bai su ce ya mai duk hagiyan mu a suke shi haram haram sai shi haram nan da ya suke manzar shi daga amanin haram to kai maka ce haram sai nabi iya cewa mai matsayin hadisin da ake cewa za a ƙimata salat ilil faruda wannan ba aka ce ba ne ba akwai ruwa sahiya cikin sai musulun wanda na sallallahu alaihi wasallam ya wannan bayanin an an tada sallah ya kama babu wata sallah sai ta farilla to wannan malamai kan tawili sai su ce in ka raka'a ta daya sai ka ci ko ta biyu an baka yi ba shine zaka cire kuma wani iya kawo wala tubdi da amala ko ka ba ta ayyukan kinan baka cire ba kuma duk wannan bayanai ne wanda cewa da ka bata aikinka to shi aikin ya bace kuma zaka da shi batacce ne shi an mushi mun zana kullun ta an ta da sallar farilla babu wata sallah kullun sai ta wannan farilla bai ka ba sharadi kuma aikace abin da ya saba ma wannan wannan tabi masu cewa in ka wara ka tuko misali Abdullahi bin Abbas ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya same ni ina sallah bayan ta da iqama ta sallar asuba yace fajazabani faqala atusalli subha arba'an annabi sai huzgo ni yace zaka salla asuba raka'a hudu ne tun an ji an kada kama farda kai wannan nafila ta zambi kenan hudu kenan ka ana annabi da tambaye shi ma a tano kake in ta bi ce ta ce ka tuko kun ce huzgo ni da ya shigo kuma ce ya huzgo ni na salla amma ta fajazabani sai huzgo ni sai zaka salla asuba raka'a hudu ne kaga inda har akwai magana dama ka tsaye ka tuku wai tambaya an ka kare an ta tsaye ka tuku ko da ka ce ka bata aiki kira nan da yake da shi ko amma nan husgo ce cikar shi ya da shi haka wani cikin sahih bukhari wani ya isko annabi isko ne a sallah ba ta da kama sallah su ba sai mai magana ba wanda ya abin da ya ga mishi ita gaba bayan kai sallah haka kewaye shi me ce maka me ce maka ta yi mana kaɗan mai da asuba raka hudu kenan kurin bayan ta da kama ka ci da Allah baka da abin da kai kurin shi ne kurin na yi da ruwan tabi sai mai magana cewa bambancin tun da yanzu an ci gaba hanyoyin sadarwa akwai karatu kai tsaye akwai na talabijin hanyoyi da yawa menene kenan bambancinsu da kama halarta ka je kana wani an wani ka bayan da hihiji a yi maganar bambancin karatu wanda kana nan aka yi da ka shurara a talabijin ko kai tsaye ta hanyar sadarwa ɗan wa cewa ina ga wannan abin bai dan dai kurin ba abu ne a hili bambancin ba wani abu kusanci ma basu da shi na halarta da maganar ka shurara ɓangaren ilimi ka ilimta ɓangaren ilimi kowa ne zai shurara wanda wanda yake nan da wanda bai nan zai karuwa amma ɓangaren bambanci misali cikin sai musulmi a nan salasalam da yake bayanin cewa majtama a ƙawon febetin min biyutun da talu kitabar da wata darasuna bayanin illa hafatun mala'ikatu wa kashetum rahama ونزل عليهم سكينة وذكرهم الله في من عنده من دي رواية من ذلك تباب عند مثلا ذات هدوء أو نودي قدا أشكت أبو أشكت أكون الله yace sai a wannan hali sai mala'iku sun kewaye su in dai kuna kan littafin Allah kuna neman fikirta su mala'iku za su kewaye ku wa nazalat alayhim sakina kuma nutsuwa ta musamman za ta sauko kanku ga mala'iku sun kwada mala'iku sun kewaye ku kuma nutsuwa za ta sabko kanku wa gashe ta marhama rahama ta Allah za ta lili da ku gaba daya kuma wa zakarun mallafi man inda Allah zai ambace ku a wajen mala'iku yayi kari da ku an gama sai da kana gida ne ba dai bane ba haka cikin wata ruwa da cikin targiba sai ta inganta an manzar sai yake cewa man gada ila masjid la yuridu illa an yata'allama illa an ta'allama khairan aw yu'allimahu duk wanda ya je masallaci ba abin da yake ni da ya je masallaci neman karantar alkhairi ko shi ya karanta ko a karantar da shi ya ce kan da ajiyar hajjin daman hajjatu ya ce za a ba shi ladan hajji kuma cikakken hajji kurin ka je ka ɗauki ilimi kurin a falaji kaɗai an gaba da gida gama haka a cikin wata ruwa da bukhari ka musulmi ya kawo a nan sallar muke cewa idan mutum ya sallah a masallaci ya jira yana jiran sallah ya ce falamtar amalaka tusalli alai mala'iku ba sa gushewa falamtar amalaka tusalli alai allahama tusalli alai allama hamu in dai kai sallah kana jiran wata zina ma ban mana jiran sallah isha ba to wannan kai ba karatu ba tukun ka zamana kurin kana jiran sallah isha ya ce mala'iku suna ma addu'a allah ma salati allah ya ji kanka ya ce mutukar salati duk da wanda ya duk wanda ya sallah ya tsaya yana jiran sallah ya ci iya cikin kaman kuma kana lada kaman kana cikin sallah lada da ake baka duk wanda zai iya jiran sallah in wannan kada ko ba karatu ai ba bambancin da yawa ne a takaice akwai bambanci tsakanin zawwa ka halarta da ka shurara bangaren ilimta ko zai ilimta ko ya samu lada amma bambancin yana da yawa tsakanin wanda ya zo aka yi da shi da wanda yake shurara yi Allah mana wafaka kan daidai wani na ga shi ne abin da yake wani 'yan tambayoyi sai 'yan wakurin ina ga mai ake cewa sai mai magana akan jam'in sallah biyu a masallaci ɗan uwa wani magana kullum ana bayani kan shi shi annan sallallahu alaihi wasallam biyi bayani bana hana jami'i biyu ko umarnin a yi illa mai masu kullum guda biyu suka zo wajen magabata abdullahi bin mas'ud a wurin bin mas'ud in aka yi jami'in sallah ba a jami'i na biyu sai dai a je gida a yi anas bin malik rahimahullah radiyallahu anhu anas bin malik shi iya ga har ma za a yi ta sallah sabuwa a yi hada kiran sallah ba da yi ba wannan sahabbai ne guda biyu wanda kowa illa malamai misali me madogara ta masu ganin ba ana iya yi akwai ruwaya ta ibn abi shayba tabbatatta wadda annabi sallallahu alaihi wasallam an yi sallah an kare sai wani ya zo ana zamanar da sahabbai an ce abubakar siddiq ne ma abubakar ne ma a zamane sai annabi yake cewa sahabbai wa zai kama ma wannan ma'ana ya mai kaman jami'i jami'i tare an ce abubakar ne suka yi jami'i da wannan bawan Allah wannan ya tabbata wani shi ne hujja ta masu cewa ana iya yi da so ce ɓangaren masu ya ba a yi sai a wannan shi na fila ce shi gun farilla ce haka da zai ba ba ne tarara haka annabi sallallahu alaihi wasallam masu cewa ba a yi hujja ibnu mas'ud in yazo ba a yi gida yake komawa kuma an samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masallaci an kare sallah sai ya koma gida yake iyalan shi dan almuhimmu gaskiyar magana babu wani hani karara ko munni karara dan haka ne abinda ba mai da masu iyalan jazuwa kare fitina a cikin al'umma wannan isibin wannan limamin kai ne ya zo su sauyi sallah kare wani fitina ya ce abu mai karfi da aka hana jami'i biyu a masallaci amma in ya kama an yi zai zama towa matsala za ka rigima kanta illa ni misali abin da bayani kan cewa ina goyon ba su ganin ba a yi ganin ruwa ta tabbata sun sani abi dawud da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani wanda ya zo masallaci da niyyar sallah ban gama wannan ka zo an kare aka ce za a baka lada na wannan jami'in kamar da kai aka yi don wadanda wannan sallah mai kare sallah kana cikin rigima in dai haka kawai ban gane kuma tabbata mun zan shiga cikin abin da yake sabani ne ko ka yi kin shi da ne nake rinjaye da cewa ina zan sallah gari daya wanda ya bi ne an mun sani wanda ba ruwana ban ce ka bi wani turi shi shi ya ga ana iya shi amma ni zan rinjaye da sallah ta ni daya amma wanda zai bi ban turi shi amma ni dai gaskiya na goyon bayan ka ayi kamar yadda albani mu na suka bayi Allah wa ala Allah bismillah farko su da kabut na mutashi رقم كبير رقم كبير
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع من ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون
إن شاء الله زام تاشي فرق سورة العنكبوت بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أنوا أبنيسنا وإن حرفوا في إرائي رمونا suna daga cikin wanda kowa dai bakin akai a kawo a bar mu Allah subhanahu wa ta'ala sanin wanda cewa ganin su kadai wannan a farkon sura iya karanta daga wata mas'ala sananna a wancan zamani ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ummi ne babu inda ya karatu na abata ta balle na a gama a karanta ba abin da ya sani kan wannan amma ga shi ya zo da littafi wanda aka yi da waɗannan haruffa da ake rubuta kalmomi na larabci duk da cewa kun bashi da malami amma da waɗannan haruffa aka yi wannan alƙur'ani kuma ya kalubalanci masu alfahari da wannan karatu da rubutu wannan kada wani matsayi ne na alƙur'ani ta daga Allah subhanahu wata'ala yake bayan haka Allah ya ce a hasiban nasu an yutaraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ɗan wani cewa a wannan bayanin iya karantar da mu da cewa Allah subhanahu wata'ala don kayi imani imaninka da Allah bai hana a jarrabe ka jarrabawa Allah na jarraba bawa da abin da ya so a lokacin da ya so ko a gangan jikinka ko a dukiyarka ko a iyalanka wannan bai kwatanta cewa wai Allah bai san ka ne ko baka ka hanya ta kwarai Allah kai ne ma ke gaban jarrabawa cikin ruwa sahiya ingantatta nan sallallahu alaihi wasallam ke cewa yubtala mita ashaddu nas balam al anbiya thumma salihun fal amsal mal amsal yace yubtala rajul bi ya tabi dini yace annabi kace mahi wanda aka yi jarraba ma a cikin bayan Allah annabawa su na gaban su Allah ya jarrabawa yace ba annabawa sai mutane na kwarai kuma abin da yake biyowa baya ya ce ana yubtala rujul bi alhasabi dini ana jaraba mutum gwalgwadon addini fa kana fi dini salamatu zillu ana fil bala in ma kana addini ne ma Allah ke majaraba kenan kaga nan ai jarraba bawa ba wata matsala bace tsakanin shi da Allah inda rabo ma zai ce wata jarraba ta samu tsaye a wajen Allah kenan kar ka dauki koso daya ganin ka cikin matsala ka dauka wani abu da yawa haka suke cewa ko nama Allah wani abu ne ko ku ɗan kallo suka ce wani kuwa an ya ba wani abu ya ma Allah ba kana gani da kaza ga rushin lahiya ga ba kuɗi ga kaza cikin problem kaya aka ya ma Allah wani abu ne kaga wannan ya karantar da mu lamarin ba haka ba ne lamarin ba haka ba ne ko mun karanta ne wani labarin annabin Allah ayyubu alaihi salam wanda cikin dai annabawa ne manzo ne na Allah amma ga annabi ayyub cikin halin da ya shiga na rashin lahiya ta kai ga dukiya ga iya ta Allah ya rushe iyan ya rushe dukiyar ya rushe lahiyar duka uku gaba daya bijaraban uku aka rushe wanda daya aka ma bawa yana iya shiga wani hali sai Allah ke mai yabo ni'mal abdu innahu awwab Allah ke yabanci ma da irin wani wannan bawa mai koma zuwa ga Allah na ba ayu duka jarabawa da aka an wana ma adam shi kuma ba kwana ɗaya ba ko wata ɗaya a likita ko wata biyu manzo Allah ce sai da shekara wajen goma sha takwas cikin haka kai yanzu shi kaje mai kama abin ko an kare ma ko yace ma shekara kaza yake kaza kame hukunci kace ko kaza yayi ma Allah sha da kwace ya mutu ruwa ya tantanta sha da kwace cikin bala'i kurin bala'i ne duka banga duk wani ya wanda kowa abu kai ne ko koya da shi mai hakurin ma ya da kana ta bace amma Allah ya da shi me Allah zai kara mai daraja me ya muka labarin shi karshen al'amari kaga Allah ya doke wannan bala'i iyan Allah ya limka mai akan nada lahiyar aka bashi dukiyar aka bashi safar tada da shi ne kun ya tabbata an mai ruwan zinariya da azurfa daga sama ya ruwa ta inganta maza sai yake cewa inda yake misali sha'ir kurin daga saman shukuran zinariya ta cika wurin maimakon sha'ir wurin alkama azurfa ta zako shu ta cika wurin gaba daya ba kare ba ga diya ga dukiya ga lahiya ni'mal abdu innahu huwa kenan haka Allah ke jaraba bayi sai Allah ke tawata Allah ke tawa am hasuntum an tadkhulul jannata wa lam takun zalika khalqan qablikum am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ma ya'tikum مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب نعم ألا إن نصر الله قريب
أن وأنا لا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم Allah ya ce mata kuna tsammanin haka korin a tubus za ku shiga aljanna a tubus irin abin da ya sami yan harko bai same ku ba haka kuke zato to wannan yan harko ce masakin ba sa wazara wannan yan harko kafin ku sun sami jarrabawa ta bala'i a gangan jikinsu a rayuwa sun sami cikas a gaya maka wuyar da suka sha hatta ya kula ta wazuzulu an girgiza su su ma sun girgizu an girgiza su hatta ya kula rasul wal jama'u hatta manzon na Allah abin zai ishe shi da masu imanin sai mata na sauran Allah kai ga abin sun kai gaya yoshi Allah zai kai yoshi Allah zai taimakon shi yoshi Allah zai kai taimakon shi suna neman taimakon Allah mata na sauran Allah Allah na sauran Allah karim latin tana nan kusa tana nan kusa nasar Allah kenan bayan an sha wahala to ko Allah ka taimako shi kenan jarrabawa wani abu ne wanda Allah ke ba bayi na kware ma kaka dauka wani wai Allah bai san ku ne misali cikin sahih bukhari cikin sahih muslim khabbab bin al-arat yazo farko farko abu manzana yana makka bala'i ya bala'i an kashe wani an bige wani ana wani azaba khabbab suka manzana a cikin inuwa ka'aba yace ya rasulullahi ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا yace ya rasu lullahi abin ya kai gaya karin kan mana mu taimakon Allah ma ya zo zana maka na nasara Allah abin ya yi gaya karin kan taimakon Allah ya shi ka mana addu'a ya rasu lullahi maza ne kace ya habab ya ce inna kan inna man kana qablakum fa yu ce yukhad rajul fa yufar lahu ya ce a kayan kai ba kayan ku ya ce ɗan farko kayan ku yace za a zo da mutum a yi rami a gina rami a saka shi a kawo si min sha a raba shi gida biyu ko ka yi rinda ka koma addinin wadda ka kafuce ma Allah ko a yanka ka iya kallo a gaban nan wani za a raba shi gida biyu ana yankawa bai yarda ba har a raba shi gida biyu yace za a kawo kamar matsayi na ƙarfe ana tsakanin fata da kashi ana tsokawa ana furtawa kai rida ya ce haka aka rika musu amma ba wanda ya bar addinin shi suka yi haƙuri a kan imaninsu ya ce ya ce wallahi da tumman da lau hada al'amar lakina kuta sa ajiyar wani annabi ya ce na rantsi da allah khabab na rantsi da allah wannan lamari na islam wallahi ya cika gaugawa ce kuke gaugawa ce zai cika kina maza ya samu jarraba irin wannan ba kina wannan abu ne sananne jarraba da aka imani ka samu jarraba ta kowane bangare da haka kowane ka dogara kada ku karki addinin ka amma kan kisa ta asabu asabu da hudud asabu da hudud su ma wala bane sun yi imani kisa ce doguwa ta kace ne imani suka yi da Allah aka tattaro duk wanda ya imani da wannan ya aka tattaro su aka hura wuta aka yi gada aka yi rami ko ka koma addinin gargajiya ko saka ka wuta iya kallo saka shi a tura shi wuta a kan kai kan dan uwanka an tura shi ya kone rumus kai ma a zo yaya kai ma eh ni ma sai hada a tura shi manzon yake cewa a wannan halin wata mace ta zo da danta a baya to mace da da manzon yake sai da ta zo gab da rami sai ta ja burki ta ji jin wannan dan take ji Allah shi manzon annabi annabi ta wanda Allah ba uzurin magana sai Allah ba wannan yaro uzurin magana ya ce ya umma sabiri an ji alhaq ya ce ya umma yi haƙuri kira kan gaskiya ko ya tawada kenan jarabawa suna kalata cikin bayan shi shi Allah ke cewa a hasiban nasu an yutaraku an yaqulu amanna hum la yaftanun mutan suna tsammanin za a bar su haka kullun tubus a bar su ba jarabawa dan sun imani ba jarabe su ba la Allah ce wa laqad fatanna izini makabali ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن يعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Allah ce wala qad fatanna alladhina min qablihim wannan sunna Allah ta ce mun jarrabi al'ummomi kahin su Allah yana haka falai alamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin Allah dan ya bayyana la ta komi Allah dan ya bayyana a gane mai gaskiyar imani kuma a gane mai ƙaryar imani wadda jaraba in ta zo wata bala'i sai ga an watsi sai kawo ya ga babu wani gawo ya ga babu wani ya tsere wannan haka wanda ya abin da ya kawo wakana da ya kwanakin baya farfarkon suna irin bala'i da ya ke da wajen lake wanda mu dai kuma duk abin da aka gaskiya Allah jaraba ka ga jaraba da kada wani hayaniya wani lokacin hayaniya sai ga su wasu hazawa sun hazawa karatu sun hazawa sallah gaba daya da ka ajiye ɗan fiya fiya sai ka ajiye jaraba ya gudu ka ajiye su Allah ke yi ɗan uwa wannan abu ne wanda sananne kuma me yake wannan yara ku tambayi uwayen ku da wasu ɗan farko ko abu da sai ku abin da aka yi ɗan wani abu mai yola magana mata mata suna ƙwarai ina ji ina musu wallahi farkon suna yadda titi ana bin ana musu ɗan nishi ana jibin su mata mu mata farko farko mata suna jiwa ake wallahi kuma malami ya fito a fili ne ke wa zaka ce ku je ku ga mata da yara Allah malami ya wajiwa ku ga mata da yara ka iya zuka yara akan su jehi mata masu hijabi wa'in ninja sai suke yan wasu karki suka suke suka mika shi suka ce dole aka ce wa kai za mu kashe suke yan wasu kace hakika suka suke suka ce wallahi kai kaza kaza kai za a ce matan mu to wallahi duk matan da aka ce wa yanka yanka za mu fara wanda dai har ta kai kwamfariya daga abin da aka yi kwamfariya dai karshe Allah ji kansa isa Allah ji kashi aka isa an turo wannan sakwatar a turo ne shi asabtakin ya ce malam wani ya ce kunje za ku kashe shi shi ya tamba shi wasu ce wasu kashe gidan nan shi ya ce ya ce za ku kashe shi shi ne ya kara haka da ce an waje kuma me za a yi kun ce an waje me za a yi kuma ya ce yanzu ce mishi ya ce wasu a ta ƙungiyar ce sai ce daga ƙungiyar jakawacin kaza ce mishi ka yi a takaice da wani abun haka aka yi kwarai allah taimaki mata kuma daga baya alhamdulillah dai sai na ji wannan malamin bayan shawu ya can a radio ya ta hijabi har ƙasa wallahi sai ya ƙasa hijabin guntu bacin bacin har ƙasa hijabi da girki yake kuma shi ne wani aka jaji ya zaka masa da yara Allah ke to kan gowa kaga yanzu yana suka haɓa suka jimre yanzu me zai ga zama tarihi kuma tabbas Allah zai bata lada zai ba su lada na kawo wannan sunan hijabi sun sha wahala mata farko Allah saka musu alheri kiran wannan jarabawa haka aka tashi da ita sunnar Allah ce cikin annabawa a jarabe ku kamar za a kare da ku an kare ku shike na kare kuma da Allah ka abinci ko labari eh labari ko wallahi ban man ce yan wallahi abin mamaki cewa eh tsohuwa ta ba ba ta karatu wani iski da ce mata za a hada da zala amma ne na za a har kashewa Allah ta ce mishi yau an mutu ma a banza balle akan addini domin wallahi ka ga mishi ko ta hidru sai mun ga mata ta ta mutu a banza balle akan addini mutu mu shikenan Allah wallahi uje uje kai umu ta nan ku za kace wani kuma shine harkon kacewa Allah ka rahama shi Allah ya ce kenan mun fitini yan harko kuma Allah iya haka don a gane masu gaskiyar imani a gane makaryata am hasiban ladina am hasiban ladina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun nan kuma Allah subhanahu wataala iya magana da bangaren masu kasuna shigantaka suna tabanna Allah ke da su Allah ce am hasibar da zina ya amalu da sayyata da sabakuna shin wai waɗanda suke miyagun aiki suna tsammani ne sun sha mana sun gagare mu ne da muka kyale su Allah ce sa'a ma ya hukumun an haka suke tsammani wannan abin nasu hukunci ya muni Allah wadda wannan hukunci da su Allah daga Allah ta lalake Allah iya ta lalake ga fada kenan ba Allah ba bar ba tsira kai ba kai jiran kamun Allah kurum kuma duk lokacin da so
من كان يرجو لقاء فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم na'am to duk dai wannan bayan wannan abin kai da kawo Allah ce shi dai man kana yarju da ka Allah don da yake da imani fatar gamuwa da Allah samun sakamakon Allah ka ci gaba da yadda kake fa inna ajala lala'at abinda Allah ya rikauli tabbas zai zo koyaushe kenan ka ci gaba da kan hanyar neman da Allah a nan gurinka yake wani kuma lamari na Allah kusa ko nesa amma alƙawarin Allah tabbas zai zo zai saka ma duk wanda ya nemi aiki dan shi tabbas zai saka mishi kuma shi ne kuma huwa samiul alim Allah mai ji ne game da bayan shi kuma masani ne akan komai dan haka mun jahada ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين Allah ya ce wa man jahad duk wanda ya sa ya kokari ya yi famar aiki kokari da ma'ana don lahirar shi da nan jihadi ta kowane bangare ne duk da cewa akwai jihadi na rai kuma da jihadi duk abin da kokari ka yaƙi zuciya da domin zuciya ba ta san wahala duk wani abin da zuciya ba ta so sai Allah ya yi bayani akan cewa wa amma man taga wa athara hayatad dunya فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى wanda ya tsaurin kai ya zaɓi rayuwar ta- rayuwar duniya ke na zama ɗan tamori shi ɗan tamori ne abin da ya so zai yi to wutar jahima ce makomashi amma ya ce wa amma man khafa maqama وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى yace wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa kaga wanda yaji tsoron tsayawa gaban Allah gobe kiyama kaga wa naha an-nafsa 'anil hawa ya hana zuciyar shi abinda take so asan ɗabi'ar zuciya ta more ne ta ji daɗi ta huta yayi yaki da zuciyar ya hana ta abinda take so to wannan kala Allah ce fa innal jannata hiya al-ma'wa aljanna ce makomashi kanta kwarai ne daga cikin aikin farko yaki da zuciya kana so kana so har ta kai wata ranta dangana shi ne mara kibar misali zuciya da yaro karami wanda yake mana wanda ake ake ba shi nono wanda yake cewa annafsu katifin in tuminu shabba ala hubbur rada wa antum tumjan fadal yace zuciya kamar yaro ne wanda yake shan nono in za a bar yaro ƙaramin shan nono zai zama babba ƙato iya shan nono amma idan uwar ta ne ta yaye shi iya ƙaramin ya zo ta ture shi ya zo ta kaɗe shi kwata ta zo don besha kwata ta kusa besha ya ƙare da shi ita ma zuciya haka ake mata tana so a hana ta tana so har ta dangana ta rika kyamar wannan abu shi ce mataki na mujahala da zuciya ke wanda ya ƙoƙari ya yi aikin ƙwarai to ya sani fa inna ma yujahidu nafsi ya wannan kokari dan anwarin kanshi zai koma ba Allah bai yawa dole ya aikin kwarai kanshi yawa muna misalin fa nafsi muna sa fa alaiha duk wanda ya aikin kwarai kanshi yawa dan shine abin zai anwana ba Allah ba Allah kurin fadala ce ta Allah rahama ce ta Allah ya baka sakamako na gidan aljanna amma ba shi kawa ba kanka kawa yace inna lillahi la ghaniyun 'anil 'alamin kuma Allah mawadaci ne game da bayin shi bai bukatar komai a wajen bayin su suke bukata a wajen shi wallazina amanu والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات Allah ce waɗanda suka yi imani kuma ba imani kaɗai ba kullum shi imani ta aiki na ƙwarai kenan imani kaɗai bai wadatuwa inda imanin gaskiya ne sai an gama shi da aiki na ƙwarai sun yi imani kun ba sun yi aiki ba ta ce wa amilu salihat sun yi aiki na gari yamma shi ne yaya za a yi kasan aiki na gari wanda ke da kyau wanda ke da lada a wajen allah mahalici in ba ta hanyar manzan da allah ya kuma shi ba shi kaɗai ne za mu yi sanin hanya ta samun aiki na ƙwarai ta hanyar wanda Allah ya kun zuwa gare mu ya isar mun sakon Allah sau ke dole san aiki na kware da dole ya dace da sunna Allah taimake mu ya ce waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kware da nukasiran na anum sayi'atim za mu kankare musu kurakuran su wani najibiyar nan asar da suka yi amalu kuma za mu saka musu sakamakon mai girman mai girman aikin da suka yi nema menene cewa iya karantar da mu ashe imani bai hana aiki mara kyau mai imani ba mala'ika bane mala'iku ne ma'asumun suke da isma garanti daga wajen Allah ta ba sa kurakure a madin imaninka kana iya laihi amma bambancin mai imani da mara imani shi mai imani in ya tsallaka yana komawa والذين زفلوا فاشة عذروا أنفسهم ذكروا الله والذين زفلوا فاشة عذروا أنفسهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
wani aya an kawo ta a cikin labarin mutaƙin bayan Allah masu tsoron Allah an kawo halinsu wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah so da idan suka yi wani laifi ko taka tobara hakin mai imani zai yi laifi da imanin shi yace zakarullah sai su tuna Allah bayan su afka fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafarar laifin da suka yi yace walam yusru wala ma fa'alu hum alamun su masu imani ba sa ci gaba ya zama da musu dabi'a hali ne da kullum bayan sun ga rukunin kai mai imani yana iya aiki mara kyau amma da gaugawa in ya halka iya tuba ga Allah subhanahu wataala na imani kenan aqida ce na ahlus jama'a dan mutun ya laifi kurum ba ta cike yauta daga layi a zai iya laifi duk imanin shi duk shedan andewa adam iya karanta da baka sai kaza mana kaza kuma kullum mutum ya nemi gujin kariya Allah ya sharri shedani jiba adam jiba na gamidiya jiba ma'is musulmi da sahabbai ne amma shi dan yau da su suka abuka zina kuma ka san imanin ba maka imani mutumin da yazo gamidiya ta zo mata da yazo ta zo ta ne rasulullahi ba wanda ya kama ta ba wanda ya ganta ta yake manza to ya rasulullahi na zina ka tsaka ke kuma ta san haddin Allah kashe ta zai ta kanta kakanta ana kan gabar mai imani ma haka shi ɗin da yau da reza manzala ce ta je ta yare yaro ta je yaro kan ta ayu ta dawo ta ce gashi yaro har harkar mace ta bar kanta annabi asa aka aka jihe ta an zo zama sallah umar ta yarsu Allah za ka mata sallah ta yi zanar ya ce umar gafara cikar gawara umar tonin ta yi tubu da in za a raba mutum saba'in mutum ta ishe su akwai tubu da ta yi tabar kanta a yadda allah kanta kanin wani a takaci ne in su ma a jici ma sahabi ne zo yi ya su da nazina annabi kawo da kayata ya shiga bayani ya kuma tana ta su da nazina a tsarkake ni annabi ya haka hidda su uku yan wa a takaci irin wannan ka ke iya karantar da kai ashe imanin ka bai hana ka bar hanya kuma kan wani ya kace shi ke ya gama yawo a nan sashi hanya a nemi janyo shi a nemi ya tuba kuma ba mu wani alaƙar kan na hutu taɓan Allah kenan ka nemi tsari Allah kare ka daga sharin shi ɗani wanda ya wada a yi ƙoƙarin jawo shi a mai nasiha Allah sa ya komo kata shi kenan kun yati Allah taimake mu kenan wannan ya kada Allah ce to su masu imanin Allah ce wanda suka yi imani suka yi aiki nagari da nukassiran na anu sayyatihim za mu kankare musu kurakuransu kaji لنجزينهم آخر الذي كانوا يعملون كما زام سمساك مكو مكي زا لنم كامت الهدى زكي دم فدرك أن لا كنا كنا من ليه من إيمان كشكولي تكبع
ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا Allah ke umarni ga ɗan adam game da ɓangaren uwaye guda biyu Allah maka wasiya shi umarni mai ƙarhi cewa kyautata ma uwaye wata su ne mafi girman haƙƙi a kanka bayan Allah subhanahu da na sallar sallar su ne mafi girman haƙƙi kanka kuma ce husna Allah ka ganin bai jero ba da kaza da kaza da kaza da kaza duk abin da yake kyautatawa ne abin da ma'aifi ke bukata kamshi wani bai bukatar biyan ka ya ma ya baka biyan ya bukatar ladabi da bin abin da ya ce da abin da zai ji daɗi kamishi kamishi wani ya bukatar biyan kudin ce wani wani ya bukatar ta ji a gaida shi wani bai bukata kan zaka ma ya wuta ya shi ba dole bane mai kullun sai gaji ai wani ya dace da bukatar shi shi ne duk abin da yake nagari wanda zai faranta ma a hirai Allah ya maka umarni kama ma ai wannan abin ne sananne to wannan abin da Allah shine ya kawo ta mas'ala wa in jahadaka da tushraka bi ma laysa laka bi ilm fala tudhim duk da wannan matsayi da Allah ya ba ma ai in ya nemi hwama ya sa ka gama da wani mana ka yi shirka da Allah to a nan ya huce gonar shi ya huce iyakar shi a nan ba a mashi ɗa'a wannan korowar cikin sai musulun annabi sallallahu salama ya kawo wannan aya akan bayanin sa'ad bin abi waqas wannan iya daga cikin wanda wannan aya ta saka ko irin dabi'a abin da yau kan gare su sa'ad bin abi waqas sun sai musulun ko shi ta ce sa'ad ka bar wannan addini idan ba ka bar wannan addini ba zan bar maka tarihin abin aure haka mutu zan wasa ci da sha har mutu a ce ga wanda kuntu koshi kuntu shakashe koshi ta ce daga yau ba na ce ba na sha zan mutu saboda kuntunka tsohuwa kuma da gaske take kwana ɗaya wuni guda ba ci ba sha kwana na biyu uwa wuni ba ci ba sha ta galabe ta ya zo ce umar a ci abinci ta ci a ya ce kwana uku ido ya rena fata eh dole ana neman tafiya biyan nisa a nan da ya ce umar abin da zan gani ce wallahi inda kina da rai ɗari ɗari ina kallo wannan yahuta akan yunwa bai ita ba ya komo wannan wuta wala ranki ɗari zai kare gaba ɗaya ba zan bar wannan addini ba uwa ta kasa da gaske ki kuma ta nema ta kawo ya ta ɗauki yashin aiki yashin ci ta ko da zaka da gaske ki kuro yi da mutum da abu ya dama kwana uku da abu za a biya dama ya kusa ke gida kwana kaga ida ce masa ida ce za a yi shi ki tsawo ya ta komo kenan almuhim cewa ba a musu da duk da an ce a musu da annan suka biya ce ina mata'atu bil ma'ruf manzo Allah ce ana ma da wanda ta amin an waye da ake umin amin da annabi ta ana da cikin abu na kwarai duk wanda cika mai biyayya shugaba ne uwaye ne wanda gaba ne ana da'a ga kowane ne cikin abu na kwarai ba da'a ga Allah cikin saba ma Allah dan yanzu nawa uwayen ke saka balle magana mata tana gidan mushin tana zamanta ko ta daga mata da wani malamin su ko na boka kije kije ki mallake shi balle mata wallahi da yawa suke sa ɗiyan su mugu hanya a gama ta da wani malamin su da wani boka a tura ta wani kisa kasan gado kisa kisa kasan matashin kai ki wannan dina gidan armansu in ma musu wuta ita wuta ta nemo ta aika mata da dan jaraba wallahi kaga wannan nan bai kamata ki ma wuki da ba an habba ta gane ba to ke kake fita kai ki bi umarninta na bin din tsubbu sa mutum ki magani a cikin abinci ko kasan matashin kai ko kasan ina ne kai ki shirka ce da Allah a yanzu ma ana ana yin shi wallahi da yawa suke sa irin muku hanya to a takaice uwaye kai ko ce ta take wala zan tsire zan tsire miki mu take ce mu take ce zan tsire miki Allah tsire miki ta ce Allah tsire Allah tsire miki Allah tsire miki take ce ko je Allah tsire miki shi Allah ne zan raba Allah ne zan miki tsale ta ko ta tsire miki raba Allah bai tsire miki eh hire take Allah ke a hire ta mun Allah tsire wa da ki da a takaice ne ba mata da akuru kenan Allah ya ce kenan din suka fama kakka masa da'a ya ce ilayya marji'ukum dukanku da kai da ma'aikan gaba daya za ta tara makomako tana gare ni Allah ce za ku tattara ku koma ga Allah fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun zan ba kowa labarin sakamakon abin da kowa ya aikata a duniya shi Allah ya saka ma kowa gurkiya wallazina amanu والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين
والذين آمنوا وعملوا الصالحات الله ميمتا دول سكاي إيماني سكاي أيكي نغري لندخلنهم في الصالحين alƙawarin ake zai sa su cikin bayi na ƙwarai wasu gabace su kina alƙawarin Allah ne inda ya kayan imani da aiki na ƙwarai zai saka layin bayan shi na ƙwarai Allah samu cikin layin su wa minan nasi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adhabillah جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين
نعم نما Allah subhanahu ta'ala na ba labarin kalan wasu mutane wa minan nasu man yaqulu amanna billahi fa idza uziya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adabillah daga cikin mutane akwai wanda zai wadi a baka cewa yayi imani da Allah amma fa idza uziya fillah ne samu jarrabawa aka cutar da shi akan addinin Allah ya sha wahala ya sha wuya sai doki wannan abin kamar wani Allah ne mai wata azaba sai ya hushi ya mai da wannan abin kamar cewa inda abin kudin da abin haka ba sai ya hushi gaba ɗaya sai bar addinin dalilin ya sha wahala akan addinin eh don gani abin ga Allah kamar Allah kenan ya bar shi haka da duk bar shi kenan ba wata fa'ida akwai masu irin wannan halin suna zama inda daɗi in ba daɗi su ja da baya kamar ta wamin da zama abdullahi al'arsa wamin da zama ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين الله يتي ومن الناس من يعبد الله على حرف أتكين متاني أكوي وند يكي بوتا تاما الله أقابا يعني بشغل أنا بشغل بعدي با أجيه إيه أنا بكي بكي إيه جرا أنت دادي فإن أسابه خرط مع النبي أنت دادي يا جدادي دي شكو الدين دي كام سنة أنقل ما شاء الله إيه تيا كمان دا تهيه نسو ita ma annabi he da zuhe shi gaba da ayi da shi inda dadi iya ji komai ta daidai da mun ba in man da shi da sama sama ne ga abin da za a yi ya za a yi in ya mai kauya in ya ga dindin ta da kyau ita ma annabi he nutsu wannan sabatun fitnatu galaba la waje an wa da ya shiga ma ya ga matsaloli problem ayyawa wani kice mana din a haka ma sai ciniki a waje da yawan gobe ya bayar sun da gaba sun da shiga bana amma da baci nake ango an tsare ni ba sai ka kai na ya haɗa jiya ya haɗa jiya ya haɗa jiya sai an mai tawa ya haɗa kaji ango me ka zaka ne ire ko Allah kiyaye nace ka haƙuri ka haƙuri yace kana maka wala ka ango ka haƙuri wannan jaraba ce kaka da kwalya mai tare hankali wa wata an wata kaji yace idan ya samu matsala fitina sai juya mana ya koma gidan jiya kenan Allah kiyaye kenan akwai irin wannan kalakin mutane masu mai da azabar mutane fitina kamar azabar Allah ce wala in ja'a nasrun min rabbik la yaquluna inna kunna ma'akum wanda daga cikin mun hauke akan kai wani halin za su zo suna tare da ku a baka amma a zuciya ba sa son ku suna kulla fitina cikin masu imani da goyon bayan mukiyar addinin Allah amma cikin ku suke a baka a gangar jikinsu mazuciya ku ba ta tare da su idan suka ga kun samu wata ganima an samu ci gaba za su ai tare muke da ku a raba da mu a tare muke inna kunna ma'akum sai Allah ya taimaka magana da irin waɗannan mutane da suke irin wani yaudarar kansu awalaisa la bi alam bima fi sudul alamin shin suke na wai ba su san ba cewa Allah ya san zuciyar bayi ku ji wannan munafincin ku zo a yi ni kuna tare masu imani amma a zuciyar ku ku tare da su ku san ba cewa Allah ya san ku ya san halin da ku ciki ku kuma kama Allah ku su sani ba in su musulmi ba sani ba masu imani ba su gano abin da ka zuciya ku ba ai Allah ya san nan na iya tsoratar da su da kamun shi shi Allah ya san su munafikai Allah ce wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna almunafiqin ɗan wani samu wannan jarabawa Allah ce wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu Allah yakan kai wannan jarabawa wani ya muna huce wani mai imani ya tabbata Allah ce iya haka dan Allah ya bayyana Allah san komai dama Allah zai mace ɗan haka cewa na ilmatu zuhur Allah ya bayyanar da abin a bayyanar da masu imani su bayyana ga masu imani kuma a gane su waye munafukai sai Allah ka jarrabawa lokaci zuwa lokaci dan a waye dan ma dan kabewa suke cewa ci gaba
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون
Allah ce wa qala allazina kafaru lil ladina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wama bihamil min khatayahum min shay innahum lakadibun wannan waya wa kana horokon musulunci masu rauni masu imani game da shugabanni jagorori na qurayshawa kahurai dan ba sa jin yaunin su sai ga musu abin suka ga dama dan su ne ya kubai marasa kima a cikin garin makka sai su ga maka abin suke so daga cikin abin da sai ga masu imani masu rauni kuna maganar in kun bi mu za mu ku azaba za mu kaza kaza kaza a ittabi sabina ku zo ku bi hanyar mu da muke bi in kuna gudun gobe kiyama za a kawo lai gobe kiyama mu za mu doki dini na ku mun doka amma azaba a ko azaba ka zo ka bi kurin ka zo ka bi kurin ka zo ka sari a tayi da kai kurin ku zo ku bi hanyar da muke yi in kuna tsoron wani kamu ne gobe kiyama Allah zai kama ku inda azabar mun doka azabin mun dauki laifin naku wannan kuma magana ce Allah ce ma bi hamil min khataya min shay alhali ba su da ku komi alaihi wa'annan bayi ba mai dokan laifin wani kai Allah ya barka illa laifin batar da shi da kai in wannan za ka yi mamaki irin mutane masu da'awar musulunci kaga cewa wai duk mabiyanmu duk abin da suka yi mun ɗauke masu bin samun komi kuma su gobe kiyama za mu su garanti da abu ne a rubuce an ka karanta ya ce ka shari ko ba gane ba ba gane nasin ba nasin ne ba gane ba magana ce ta waliyai ba kowa ta gane ta ba haka ake cada yace littafai ne na wanda ya ba kun gano ba sai ka san Allah ya tona asiri da mutum ya to a hili da Hausa ba da ba da Larabci ba da Hausa kun malami ne ba haushe iya yi wani bayani mabiya mu shikenan duk abin da ka sai aljanna kuma wannan wai dan ma ana taka musu dukin ma Allah abin da ya wuce da kishi wani abin abin haka ne a rubuce a kiri a littafin da ana faɗi ne a rubuce ya ci a shari ne to zan Allah ya sa daga cikin su masu magana ta ce hutu a fili ne wannan kalma kalma muguwa ta kawo ta karara kuma da hankali mai hankali in ba ɗan ƙwaya ba bai da daita amma wai ka yarda tun da wa amana ya ce maganu na kawurci a cikin karara ka tsaya ta gaya ma Allah magana a gaya annabin magana kana ji da muke bukana da na kai shari ne a baki wala duk wanda ya bar Allah har cewa yake magana cewa ahiri ya wadi da na ga a rubuce ne a hilin kiyama shi duk da mabiyan shehuwa ne zai dauke su a cikin riga mai aljihu dubu saba'in zai shi ke za shi a hilin kiyama ka ka ya kare sabi zai kai da kawa zuwa aljihu so dubu saba'in riga ce mai aljihu dubu saba'in kuma zai so dubu saba'in zuwa aljanna ya kai dawo ka ya kare sabi din ya kwashe na shi kuma wa za a daga rubuce ko to za a baki irin kyau kasu karanta suna wani kuma sun yarda a nutse a nutse da hudu ne ake yi kana kallon mutum ka san kai ya hudu su karya ce karya ce wadda karya ce abu Allah shi ma ta kan ma Allah za masa moga Allah za masa moga wahilin kyau ka hayan karbaku suna huce da kuku ba ma hisabi ba ke tsara sadadi kurin shehu ya kai ka ya ajiye ka a aljanna ba haba ko gidan gwamnati ne ka je kai haka da kai ba a zai ba ta shirme ne to nan abubuwan da zaka ce da hudu kamar shedi ne yanzu ga shi dai Allah ta a baki kada kallon mutum kuma da Hausa ba da Larabci ba ba za ka akai ba gani nasin bane ba nasin nasin waliye ne to Bahaushe ne da Hausa yake kuma kana ganin shi kana ji shi ba ce suna ce ma sauti ne a ba san waye kada kallon shi Allah ya shirye da mu amin haka wani kenan kasa yaudare ku Allah ya ce wa ma bi hamil min khata'in shay ba ba wani mai dokar lahi kowa Allah kuma ce innahum lakadibun ƙarya suke ƙarya ce Allah kai murana ta sai da sauran insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأن كهنا ganin wannan sati ne za a yi wa'azi na kasa na nemanci na wannan satin babu darasi sai rana ta yau insha Allah sai satin sama rana ta yau wa'azi kenan daga yau wa'azi karatu sai juma'a waccan ta kama insha Allah za a huta ke insha Allah a talata ta sama wa'azi akwai karatu talata ta bayan wa'azi insha Allah amma dai wannan satin ne babu amma da an kare wa'azi juma'a talata insha Allah muka zo litinin ma muka zo insha Allah kuma dangane da yan uwa masu hanyar sadarwa an samu sabo tasha cikin dama akwai sunna TV akwai Manara akwai Africa TV na samu karin Albani TV Albani TV suna sa karatun mu yau dukkan juma'a karye goma na dare suke sawa su maimaita gobe sa karye shidda kuma da ƙarfe biyu na gobe insha Allah na gobe insha Allah TV albani TV ba albani TV ƙarfe goma ta yanzu ake sawa ta dare juma'a kuma su maimaita da kayan ƙarfe shida kuma da sumbin ƙarfe biyu na mace ana sawa Allah Allah taimake mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa innaka lokaci subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh